أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا uwa da izinin Allah madaukakin sarki cikin darasinmu da muke bayani akan hanyoyin da 'yan shi'a suke bi wajen watsa addininsu da aƙida su mummuna a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar mai albarka zan mu ci gaba yau zan mu tashi sabi'an abu na bakwai abu na bakwai wanda yake na ƙarshe cikin wannan bahasi mai albarka مقترحات في البحث عن حلول الوقف المد الرافد لوقف المد الرافد في النيجر wasu ra'ayyuka ganin da ba su bahasin suke wasu ra'ayi da suka bada akan hanyar da za a bi a warware watsuwar shi'a a cikin Nijar da tsaidata e, kuma subul muqawamatul madora fi difin Nijar hanyoyin da za a bi wajen tsaida ci gaban addinin 'yan shi'a da yake a Nijar wace hanya musulmi za su bi kuma a wannan insha Allah zan mu haɗe su ne da niyyar Allah maɗokin sarki sai ya sa abun mai yiwa ya kai kunnan wani wanda yana iya ɗaukan wani abin ya yi sai ya ɗabbaka Allah maɗaukin sarki kuma ya kawo ci gaba a cikin abin mu samu lada a kan abin don saboda abu ne na jama'a wani sai kaga Allah ya sa ya kai ga kunnan wanda yana iya ɗaukan yin wani abin da zai ji an ambata ya ɗabbaka kuma ya samu lada a kan tsai da wannan mummunar aƙida da take watsuwa a cikin Nijar. yake cewa masu bahasin 'yan shi'a sun gani cewa sun tabbatar da cewa ba za su samu ikon watsa aƙidarsu ba da watsa ra'ayinsu sai sun yi ƙoƙarin bin wannan hanyoyi da suke da dama wanda muka ambata ga baki ɗaya da wasa'il wanda suke na ribatar ɗan adam hakika sun yi ƙoƙari a wajen yaudara da ribatan mutane da zaburar da su da kuma sauya kama sauya kama shine a talawun cikin sha'anin addini ta yadda su kawo wannan salon su kawo wannan salon don ƙoƙarin ganin cewa sun cimma ƙoƙarin wannan kinsu watsa aƙida su ta shi'a kuma ya kamata ga dukkan wani wanda yake da ra'ayi cikin sha'anin addini ya tuna da wannan hanyoyin da 'yan shi'a suke bi suke samun hanyar watsa aƙidinsu a cikin Nijar sannan kuma sai ya kai zuwa ga wasu muktarahat wasu ra'ayyuka wanda za a ga cewa in an bi wannan hanyoyin za a samu ƙoƙarin tsaida wannan ci gaba na addinin shi a wannan ƙasa kuma kahin a san cewa muktarahat ɗin da aka kawo ra'ayin da ya kamata da hanyoyin da za a bi wajen tsaida wannan mummunar aƙida shine to mu san yana da kyau a takaice mu san cewa wasu hanyoyi ne suke bi ta ɗan adam wajen hanyar sayo abin daɗa he musan kuma yadda zamu magance abin don kayan a san a yi ma cuta magani to he an san cutar daɗa in so za a yi ƙoƙarin neman maganinta a takaice hanyoyin da suke bi na farko akwai almadkhalul imani wal atifi hanya ta imani da kuma hanya ta atifa hanya ta tausayi na ɗan adam ta tosayi na ɗan adam a cikin rayuwar shi sai kaga in suka bi wannan hanya sun san tana da nasara hanya ta biyu istaglalul hajatul insaniya suna ribatar buƙatuwa ta ɗan adam ɗan adam yana da buƙatar a bashi yana da buƙatar kaza to sai su ribaci wannan hanyoyin na gaba istiglalu hajatu hamalatu shahada min at-tullab kokari da suke da ribatuwar wanda suke da shahada ta larabci diploma na larabci sai su taimaka musu wajen ci gaba da karatu wanda suke da talauci wanda ba su da hanya ya su tsaye akan su gina mu'assasat din su wanda mun gani bana a nan Nijar sun zandar sun kawo jami'a su kuma yadda mutane suka je suka zubun mata ba komai ba don saboda wannan hanyar da suke amfani hanya ta atifa ta taimaka ma mutum a nuna mishi tausaya mishi ne ake yi sai ya zo shi kuma a ribace shi a watsa mishi wannan muguwar akida da take gubace fazon ne dan su ribaci talakawa na hanya ta hudu istiglalu hajatu daula ila alaqati diplomasiya suna ribatar buƙatar ƙasa tana buƙatar ƙulla alaƙa da duk wata ƙasa ta hanyar diplomasiya to sai su ribaci wannan ƙasar kuma su kawo addininsu hanya ta biyar istiglalu faragul fikri bi iqamatin dawa ta su ribaci fikir tunani na wanda yake da bayyada wani tunani kwakwalo shi fariga ce babu tunani a cikinta sai a ribace shi a rika tsaye da nadawat da muhadarori da wajen sa musu wannan aƙida na shidda istiglalul badala wa damlu lada afradul mujtama minhum al mudarrisin sinniyin suna ribatar zaman banza da ake da shi a cikin wannan ƙasa da kwaɗayi da mutane da suke da shi a cikin mujtama al'umma da jama'a suna da kwaɗayin son abin duniya suna da kwaɗayin a basu kuma zaman banza wanda yake zaune yana zaman banza bai aikin komi sai a bijiro mishi aka bijiro mishi ta hanyar cewa ya samu kaza to dole zai zabura ya amshi wannan abun wanda suke masu ɗauke da shahada ta wannan zaga wasu masu karantarwa ma suna karantarwa a cikin jami'o'insu da hujja cewa ainihin luga ce nake koyawa ba akidin bane kaza to duka wannan shaidan ne taswil ne na shaidan yake dukkan wani abu na sharri ka kawo gudunmawa wajen ci gaban shi ka tabbatar da cewa kana da zunubi a kan shi ala sabilil misala ba ka je wajen masu sai da giya ba ka ce ka musu gadin kofar gidansu ko gidan karuwai ka ce ka zama dan gadin gidansu amma ka in an maka magana ka ce ai hujja ka kai ai ba shan giya bace kake ko kuma ba zina bace kake kawai tsare kohon ne to wannan ba hujja bane wajen Allah shi yasa a wajen riba Allah maɗaukin sarki da ya tashi sai ya tsinuwa ga mai cinta da mai shaida da mai rubutu da mai kaza dukkansu aka tsine musu albarka kun ga mai cin shi ɗaya ne amma duk wanda suka taimaka mishi suka kama mishi ya samu hanyar cin abin to sai aka tsine musu albarka da shi da su duka ɗaya annabi ya ce humsawa dukkansu ɗaya ne a cikin hadisi sahihi kenan ba hujja ba ce ka ce aini bana ɗauki ra'ayinsu ba ko kuma bana yarda da abin da suke faɗa ba ko kuma ni kawai luga ce nake koya duka wannan ba hujja ba ce wajen Allah maɗaukin sarki a cikin addini dai na musulunci wanda yake sahihi wannan ba hujja ba ce kuma Allah zai kama mutum akan haka nan na gaba suna istiglalu al'ilam li nashar afkarihim hanyoyi na sadarwa su gidan radio su tele don saboda watsa addinin su da watsa aƙidar su na daga cikin wannan abubuwan to tunda mun san cutar wannan guda bakwai sai kuma sanin hanyoyin da zan yi mukawama su da hutawa da huto na huto a kansu wannan hanyoyin ta hanyar yaƙarsu e hanya ta farko mukawamata istiglal na farko hanya ta farko da muka ambata ta cewa suna ribatar hanya ta tosaya ma dan adam da kuma hanya ta imani to wannan hanya wace wani hanyoyi mu kuma zan mu bi a matsayin mu na ɗaliban ilimi da malamai akan wajen tsayuwa da hutu na hutu akan wannan hanya hatta ta talasha ta yadda za a su kasa cin nasara a kanta na farko lalle babu makawa sai mun kaddama ma al'umma ta musulmi aqida sahihiya wadda take wifqa manhaj salafu salih wadda ta zo daidai da manhaj na salafu salih magabatan mu na gari ta hanyar shibka ruhi na imani sahihi a cikin da sira ta magabatan mu na farko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu ji sirar su mu ji abin da suka kawo da gudunmawa cikin wannan addini ta sanin kima su ne in muka ji wani ya zage su wani yana cin mutunci su zan san cewa to wannan mutumin ba mutumin kirki ba ne amma in dama baka san su ba baka san me suka ma addinin nan ba in wani ya zo yana zagin su ba zaka ji wani ciwo ba zaka yi tunanin ma kawai su ma dan adam ne kamar kowa dan wani ya zage su menene matsala wadda wannan ko ba haka nan bane kuma wannan ko yana kasancewa ne ta hanyoyi kamar haka na farko ma'ana shibka aqida kyakkyawa shine shibka aza wani manhaji na sirar sahabbai daga sunnar annabi sallallahu alaihi sunna wadda take kyakkyawa a aza karantar da mutane karantar da al'umma sirar sahabban annabi sallallahu alaihi na gaba tsaye da yin muhadarori da daurori wadda za su haɗa samari da al'umma na musulmanmu akan bayyana musu wannan bacin wannan aƙida bacin wannan aƙida a rika muhadarori malamai su rika wa'azuzzuka da muhadarori akan bayyana mummunar wannan aƙida ta shi'a wadda wannan sanin ta sai ya sa mutum ba zai kai gware ta ba na gaba an raddu ala aqida shi'a al munharifa wa manhajin fi da'awa wa tabligh raddi akan aƙida ta shi'a mummunar aƙida da kuma bayani akan manhajinsu cikin da'awa da isar da saƙo don saboda mutum ya san haɗarin aƙida su akan al'umma kenan wannan kuma aiki ne na malamai wajibi ne na malamai da ɗaliban ilimi na gaba muqawamatu madkhalu istighlalu hajatin nasil insaniya hanyar da suke bi ta wajen bukata ta ɗan adam ɗan adam yana son a bashi yana son abin duniya sai suke ribata suna bashi kuɗi don saboda to wannan wace hanya zamu ba don saboda magance wannan tunda in ban mu da hanyar mu kuma mu bi mu raba ma mutane kuɗin kamar yadda su suke rabawa to ya zammi yace shine garsu ruhul qana'a fi nufusil ajyalil muslima ba'da bayanu aqidati shi'a al-fasida bayan an bayyana ma mutane aqida ta yan shi'a mummuna to kuma wajen nan gurin sai ayi kokarin bayyana musu qana'a do hakuri da da wadata wadata ta zuci da dangana akan dan abin da Allah ya sauƙaƙe maka na tsaye da rayuwarka da ƙoƙarin taimaka wa mutum ta sa aƙida ta wadata da ƙana'a a cikin zuciyar mutum ɗan abin da Allah ya hore mishi yake da shi ya yarda da shi ya dogara da shi ya haƙura da shi ba sai ya kalli wani abin da wasu zasu ba shi ba kuma su ɓata mishi addini kuma da tsayuwa daidai gwargwado musulmi tsakanin su rika taimaka ma juna su rika masu hali su rika taimaka ma wanda bai da shi don saboda ƙoƙarin wadatar da mutane su samu ƙana'a game da zuwa amsar abin hannun wa'ancan mutane wanda da wacce mummunar aƙida za su ɓata ma mutum kuma wannan hanyoyi na taimaka ma ɗan adam a cikin nijar hanyoyi ne wanda za a bi kamar haka bina ilmustashfiyat gina likitoci wanda a gina su likitoci ba da hadafin neman kuɗi ba da hadafin taimaka ma al'umma da taimaka ma musulmi kamar yadda su dai suka gina su kuma suna taimakawa su watsa aƙida su to kuma mu ma musulmi su yi ƙoƙari masu halinmu da akan wannan hanya don taimaka ma mutane sai su ji zuwa gare su na gaba bina idwarul aitam li kafaratul aitam wa tarbiyatum ala manhaji sunni alqawim gina gidajen marayu da taimakawa marayu don saboda kada a bar su wancan mutane su ribace su wanda ba su da shi su ɗauke su su karantar da su aƙida su mummunar aƙida su na gaba a tadamunu ma annas bil khitabatul wa'iya al tawiyya allati min sha'ni harafu mustawal iman ladaihim tsayuwa tare da mutane alamun ce tare da mutane akan yi musu khitab hudubobi da wa'azuzzuka wanda suke sanar da su su ɗaukaka musu matsayin imanin su su ga cewa bai kamata su watsa imanin su ba akan neman abin duniya na gaba da amul jihatul khairiyya allati ta'malu fi majali fil majali da'aman mubasharan kokarin taimaka ma duk wanda aka zano suna yin wannan abun a taimaka musu don saboda su ci gaba da wannan kin taimakon na gaba muqawamatu madkhalut ta'lim hanyar karantarwa da suke ribata suna zaluntar mutane suna karantar da su to kuma wannan hanya ya zan mu bita lalle mu sani cewa wannan hanya ce mai hatsari sosai kuma tana da hatsari akan aikin 'yan shi'a da suke yi don saboda amfani da suke da hanyar karantarwa ita ce hanya mafi nasara duk wanda suka karantar ya kwankwaɗi wannan akida tasu a littattafansu to kuma fa sun kare da shi kuma shi ma kokarin watsa wannan yake sabanin in wa'azi ne da wannan suka ma jahilai suka saurara daga nan shi ba abin da zai amma in karantarwa ce wanda aka karantar shi ma kuma ci gaba zai da yada aqidar to wannan hanya ce mai hadari shi yasa suka kira ta hanya ce mai hadari hakika sun gani su cewa ta'alim karantarwa yana da dauro mai girma a wajen amfani da kwakwalwar ɗan adam da kuma sauya mashi halaye sai suka yi tarkizi akan hanyar karantarwa ta hanyar karantarwa suka buɗe mu'assasa ta nasu ta'alimiya don saboda ƙarfafa wannan mummunar aƙida tasu na gaba ta asisu ma'ahidin faransiya abin da ya kamata assasa wasu ma'ahad makarantu na faransai da larabci ma'ana faranko arab don saboda tsayuwa da karantar da mutane akan manhaji mai kyau da ahlus sunna wanda 'yan shi'a ba za su samu su ribace su ba na gaba ta azizu dorul jami'atu sunniya kokari da taimaka ma jami'o'i wanda suke aka gina su akan manhaji na kyau na sunna wa tausiyu afaqil ma'arifiya wa ziyaratu adadul maqbulina fiha da ƙoƙarin watsa afaƙinsu da kuma ƙara adadin wanda ake ɗauka wajen karatu da taimaka ma ɗalibai wajen zuwa yin karatu wajen wannan jami'o'i na kirki don saboda in aka bar su sai wancan wanda suke mummunar aƙida su ɗauke su kuma su watsa musu aƙidarsu a na gaba na uku ta asisu marakisun takwiniya tarbawiya ta kumbi daurar da'awi tsai da wasu marakis wasu gurare na karantarwa na kawwana mutane da tarbiyyantar da su wanda su rika da'awa da tarbiyyantar da mutane akan sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam da manhaji wanda yake kyakkyawa abu na hudu tsaye da daurori wanda suke na waje da na cikin gida da na waje don saboda bayanin muggan wannan aƙidu na wannan mutane abu na biyar tarjama duk abin da suke watsawa na aƙidar su to a tarjama shi zuwa ga larabci zuwa ga hausa zuwa da faransai don mutane su yi idraki su san menene ake faɗa a ciki na gaba da'amu talamiz wa tullabul mutafawwiqin taimaka ma ɗalibai wanda suke mutafawwiqin masu ƙoƙari da taimaka musu da taimaka musu akan ci gaba da karatu da kama musu wannan kuma abu ne da ke na masu hali na takwas tawfirul manhaj dirasiya kokarin waffara minha ta karatu ga dalibai wanda suke da shahada ta larabci dan saboda su ci gaba da karatu kada su je su yi iltihaki da wancan muggan mutane na tara shine insha markazin tarbawiyyin mihni ta hata ishrafi ahlus sunna kokarin kafa makaranta wadda take ta aiki ma'ana makaranta ta aikin hannu wadda zai kasance ahlus sunna suke kokarin ishirafi a kanta da shugabanci a kanta don saboda kada a bar su kada a bar mutane zaman banza su ribaci zaman banza na mutane su rika watsa musu aƙidu da manufar ba su dan wani abin duniya na gaba abin da za a ribata hanyoyi da suke amfani da su na wajen da'awa hanyoyi ta wannan hanyar na farko ya kamata a yi ƙoƙarin toshe dukkan wata kafa da suke yin da'awa tasu kuma da bayyana ma mutane cewa ta 'yan shi'a ce wadansu san menene ka su je su rungume ta na gaba ƙoƙarin tsaye da mu'tamarat a cikin tsakanin jama'a na musulmi cikin gurare da dama in an samu wata munasaba ta aure ko munasaba ta suna a yi ƙoƙarin bayyana wa mutane wannan aƙidu nasu don saboda sanin su a wannan wajaje sai kuma na gaba ƙoƙarin yin haɗa kai tsakanin sunna da wanda suke sufaye don saboda a haɗu a haɗa kai da mau'iza kyakkyawa ma'uza mai hasana a yi ƙoƙari a yaƙi wannan muggan aƙidu na 'yan shi'a don saboda akan manhaji na zagin sahabban annabi sallallahu da ahlul bait da sauransu inda ahlul bait ma yan shi'a da suke da wasu ahlul bait suke ma kaza wanda suka zaba ne daga ciki sauran kuma suna da basu musu ba suna zagin suna tsitsine musu na gaba liqa'atun da auya mustamarra haduwa ta da'awa wadda za ta ci gaba kullum ba wadda za a yi kawai ta wuce ba tsari wanda za a yi wanda zai ci gaba kullum bangaren ahlus sunna wanda za a rika yin kokarin tabbatar da aƙidun shi'a da bayyana kuma manhaji wanda yake daidai an faɗi cewa aƙida su kaza to kuma a faɗi abin da yake kishiyarta na gaba abu na gaba mu kawo mutum madkhalul badala ta hanyar amfani da zaman banza da suke to wace hanya zan mu mu kuma mu magance wannan yana yiwuwa wannan cikin niqat inda za su zo shine ta'zizu furusul amal bil bahs an habi tansiki ma al hukuma kokarin nemo ma masu zaman banzan aiki ta hanyar amfani da shawartar hukuma ga wanda yake da ikon shawartar hukumar da bada ra'ayin cewa a buɗe gurin kaza gurin kaza don saboda matasa da suke zamane su samu aikin yi ta yadda wancan mutane ba za su ribaci babinsu ba da suke da ita su watsa musu mummunar aƙida da ba su ɗan abin duniya kaɗan ƙoƙarin na gaba ƙoƙarin watsa markas na aikin hannu kamar yadda ya gabata wanda kuma ana faɗakar da mutane akan mummunar aƙidin 'yan shi'a bayan aikin na gaba shajja'a shabab na musulmi samari na musulmi ƙarfafa musu ƙarfin gwiwa akan ta hanyar abin hannu da ta hanyar ma'ana ma ta hanyar karantar da su aikin hannu da karantar da su addinin su ta yadda wani mai mummunar akida ba zai zo ya ribace su ba abu na gaba ƙoƙari akan shinhuda ruhi na imani a cikin musulmi ruhi na imani a tsakanin musulmi da kuma rashin dogaro da dogaro akan wani dogarin cewa wani sai ya baka kokarin neman na kanka wannan zai yi taimaka abu na gaba muqawamatu istiglalur rafida lil ilam kokarin sun mun karanta cewa suna amfanin wasa'ilul ilam gidan radio da tele da su salula irin wannan da sauransu to kuma mu waya zan mu yi muqawama hoto na hoto da wannan wannan abu na farko kan yakin wannan hanya ta su tasisi tsohon muhalliya kokarin samun wasu sof na ƙasa wanda za su riƙa munaƙasha bayani a samu wata majalla masalan ko ta hausa ko ta larabci wadda ta rika hutuwa tana bayani akan muggan akidu na shi'a wanda mai iya karantawa da hausa zai karanta da hausa ko da larabci ko da faranshi ya san wannan mummunar aƙida abu na gaba ta gadiyatu masahatun wasi abi za'atin islamiyya kokarin watsa musulmi su kokarin gina gidan radio wanda zai rika watsa adkida ta musulunci da addinin musulunci wanda za a rika wa'azuzzuka na musulunci da zasu yi bayanin kuma su rika sayo bayanin fikir na shi'a akida ta yan shi'a da bayanin hatsarinta akan al'umma abu na gaba ta'asisu qana'atun islamiyya ta tasaddali bayanin fikir rafidi ƙoƙarin shinhuɗa ƙana'a ta musulunci wadda zai ta rika yin bayanin aƙida ta 'yan shi'a da hatsarinta akan al'umma kuma da gamawa da bayanin aƙida ta ahlus sunna wadda take sahihiya dan ka raba mutum da mummuna aƙida to kuma ka gaya mishi wadda take ita ce ta daidai yayi riko da ita sana'atu baramijin matsala tubayyin huduratul rafida wa tu'abbiru an aqidatihim kokarin shinhuda wani barnamij da mustalah wanda zai rika bayyana aqida da hadarin yan shi'a a ƙasa da hadarin yan shi'a a cikin addini wanda zai rika bayyana aqidarsu me yasa wannan kuma ga hukuma ne ya kamata ta san cewa aqidi addinin yan shi'a aqida ta yan shi'a duk gurin da ta watsu duk gurin da ta suke da yawa to a tabbatar da cewa zuwa gaba hatta da zaman lahiya na ƙasa yana fuskantar hadari dan saboda duk ƙasar da suka yi yawa mutum ya duba ya gani zai ga ana ta rikici ana ta kashe-kashe ana ta abin nan kuma ba komai ba su yasa babban misali shine gashi nan kasar da take kusa da mu Nigeria da suke suna da yawa mu ga hatsarin da suka huto huto na huto da hukuma abin har ya kai da aka kame shugabansa ake ta rikici a kai wanda har yanzu bai kare ba haka nan a can labanan mu ga yaƙe-yaƙen da ake ta yi a can ita kanta iran kin mu ga yadda take ta huto na huto da sauran ƙasashe to wannan haƙida ce ta 'yan shi'a dukkan inda suka yi yawa hukuma ta sani ta tabbatar da cewa hatta da zaman lahiya yana gushewa a gurin da wannan mutane suka yi yawa na gaba wannan kuma haƙƙi ne na hukuma na gaba istikhdamu wasailu tawasulul hadisa kokari da amfani da wannan abubuwa na zamani da muke da su dan saboda su ma kamar salula kamar ta hanyar WhatsApp ta hanyar Facebook ta hanyar kafafe na sadarwa dai na salula da amfani da su wajen bayyana akidin 'yan shi'a da yakin su kamar irin wannan da muke yi ya kamata a ce malamai suna kokarin irin wannan don saboda a yanzu zamani ya zama na wannan abubuwan ana ta anhwa duk wanda yake da mummunar akida dan kasuwa yana amfani da ita ya watsa hajar shi masu mummunar akida suna kokari da ita su watsa hajar su man batsa masu batsa da 'yan fina-finai da waye suna amfani da wannan kafafen sadarwa da watsa akidar su don saboda zamani ne na amfani da su in kana kokarin watsa abu ta hanyar su nan da nan yake samun karbuwa nan da nan labarin yake kaiwa ko ina cikin ɗan lokaci to ya kamata ga malamai kada su zamana wannan waya kawai zamana amfani da suke da ita kawai amfani na kai kira ko kai kaza bayan kuma makiyanka suna daga hura suna ta watsa mummunar akida ta kahurci kai kuma kana zaune ba kai amfani da wannan ba kenan wannan dama ce fursa ce Allah ya kama cikin wannan lokaci na mutum ya yi ƙoƙari ya ba da lokacin shi akan watsa aƙida ta musulunci sahihiya aƙida ta musulunci wadda take daidai don saboda yaƙi ga wannan mummunar aƙida can baya da muka yi bayani akan wannan su ne bakin abubuwan da muktarahat na bahasin ba muka yi bayani akan matsayin sahabbai matsayin 'yan shi'a akan sahabbai cewa suna zagin sahabban annabi alaihi salatu wassalam suna ta cin mutuncinsu a cikin littattafansu kuma mun yi ta kawo bayani wanda yake nuna haka nan matsayinsu akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to ga abin da zan mu'akkada dan mutum ya san cewa wai ba wai a cikin littattafan nasu bane kadai suke da aqidar zagin sahabbai ba littattafan ba littattafan akwai a rubuce akwai kuma to mu san cewa hatta da malaman su na yanzu wanda muna raye da su muna tare da su suna da wannan akida ta zazzagin sahabbai a rubuce ta zazzagin sahabbai a magana a gurin da suka san suna da ƙarhi suna da iko babban malamin sa a yanzu wanda yake mai faɗa a ji wanda shine mufti su wanda shine mai ba su fatawa wanda shine babban malamin basu da kamar shine Khomeini na Iran to shi kan shi ga nassoshi da zan karanto wanda yake zagin sahabban annabi sallallahu alaihi matsayin shi akan sahabbai ga shi bahasi ne imamu hukam cikin wani bahasi ne daban mu sani cewa imam Khomeini nasu yana kokarin cin mutuncin sahabbai ta huskoki da dama ya fara da kowa azuka da yake da saqifatu bani sa'ida ya lokacin da sahabbai suka haɗu a wannan guri suka ayyana abubakar a matsayin shugaba to Khomeini yana da wa'azi da darasi da ya bayyana cewa wannan abin da sahabbai suka yi kuskure ne kuma zalunci ne a cikin magana shi gashi inda yake cewa fil ayyamil ula qama kibaru sahaba annabi sahabatun nabi al ma'rufin bin nazaha wa taharatid din ya ce a cikin zamani na farko manyan sahabban annabi sallam wanda an san su da tsarki ake kiransu da masu tsarki ake kiransu da cewa mutanen kirki kamar kenan shi ba zai kira su wanda ake cewa ba shi yake faɗa ba kamar Amirul Muminin Ali ibn Abi Talib da Husaini da Hassan da Salman al-Farisi da Abizar da Miqdad da Ammar da Abbas sun yana ɗaukaka raya ta bayyana cewa abin da suka yi kuskure ne na saki fita bani sa'ida a cikin zamani na gaba ya ce wa ya shaɗu tarihi bi annahu fi ma kana haula mushagilin bi dafin rasul fa inna istima'u saki fita bani sa'ida ikhtiyar ababakar lil hukum ya ce a haɗuwar da suka yi wannan a bani saki fita bani sa'ida suka zaɓi abubakar ya kasance shine mai hukunci shine shugabanci ya ce fatamma bi zalika wa dawla asasu bi shakalin khadi sai ya ce sai suka tabbatar da cewa abubakar ya zama na shine shugaba amma ta hanyar kuskure sun yi babban kuskure da suka zaɓi abubakar ya zama shine jagora wannan magana ce ta humaini a cikin littafin shi kashful asrar na humaini a safa ta ɗari da talatin kuma yake cewa dai Khomeini inna Abubakar wa Umar wa Usman lam yakunu khulafa'i Rasulullah Abubakar da Umar da Usman ba halifofin Annabi sallallahu bane bal aksaru min zalika annahum gayyaru ahkamillah bar abin da ya wuce haka wannan mutane ne wanda sun sauya hukuncin Allah sun saba ma Allah wa halalu maharim Allah sun halitta haram kin da Allah ya haramta wa zalamu auladur su sun zalunci diyan Annabi sallallahu wa jahalu qawaninur rabb sun jahilci littafin Allah wa ahkamuddin da hukuncin addini sun zalunce shi wannan magana Khomeini akan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mulakhasu ma qala Khomeini cikin littafin shi kashiful asrar a safaha ta 110 hakanan majalisi yake faɗa a cikin littafin shi kenan wannan Khomeini abin da yake faɗa yake nuna mana cewa dukkansu dukkan 'yan shi'a da na daƙin da na yanzu ba su da aƙida kyakkyawa akan sahabban annabi sallallahu gashi wanda yanzu yau yana raye yana zamana shine malamin su ga magana shi akan sahabban annabi sallallahu kenan wannan ita ce aƙidar su wa misali ma zakar abin da ya faɗa kin majalisi haka ya faɗa malamin su da dadde malamin su da dadde yake cewa halakan nasu kulluhum ba'ada wafati rasul illa salasa dukkan sahabbai sun hallaka bayan annabi sallallahu yana ne sun yi ridda sai guda uku shine Abu Zar da Miqdad da Salman wannan magana shi tana cikin Ar-Rawdatul Rawda min al-Kafi safaha ta 245 haka nan kummi a cikin littafin shi ma ya bayyana cewa sahabbai dukkan su sun yi ridda bayan annabi sallallahu sai yan kadan wanda ya ambata to wannan shine matsayin yan Shi'a game da sahabban annabi sallallahu sai yan kaɗan wanda suka ware suke cewa su ne suke muwala cikinsu suke ƙaunar suke jibinta su nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi ne kuskure Allah ya mana gafara ubangiji Allah ya kiyaye mana aqida mu ta musulunci aqida da take salimiya sahihiya wassalamu alaikum warahmatullahi